من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatu wannan littafi na riyadu salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yin nufin nasiha ga al'umma wannan idan yan uwa basu manta ba har yanzu dai muna cikin babin nan na falalar gudun duniya da kuma kwaɗaitarwa a bisa karanta duniya da falalar talauci da amfanin shi wanda inda ba kwa in ba a manta ba yana da falala ba wanda in ba a manta ba mun kwana ne akan hadisi na ɗari hudu da saba'in da tara a hadisin ka'abu bin iyadin inna li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal shine ko hadisin da ke gaban mu shine wa an abi amr wa yuqalu abu abdullah wa yuqalu abu layla uthman bin affan radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala ليس لابن آدم حق في سوى هذه هذه المثال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء an an so daga baban amurin kuma ana ce mai ana mai laƙabi da cewa baban abdullahi ne kuma ana mai laƙabi ana ce mai baban laila shine sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara mashi yadda wanda sayyidina Usman dan Affan ko babu komai yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin domin yana daga cikin mutane 40 waɗanda Allah ke majinjina da cewa su ne sabiqun al-awwalun bayan nan kuma yana daga cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine halifa na uku da kace sai na Abubakar sai na Umaru sai sai na Usman ko bayan haka yana daga cikin sahabban da duk suka halarci yaƙoƙi tare da manzon Allah in ban da yakin Badar kuma ya yi kyauta da dukiyar shi ya ba da gudunmawa wacce ba wanda ya san adadinta sai Allah da haka halifa ne jagora ne wanda kuma ya zauna a matsayin halifanci kusan shekara goma sha wani abu yana halifancin musulmi ya faɗaɗa daular musulunci har sai da daular musulunci ta tsallako afirka ta kai ta kai kasashen yamma Allah ya saka mashi da alkhairi to an so daga gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysa li ibn adam haqqun fi suwa hadhihi al-fisal yace dan adam bai da wani haƙƙi wanda za a ce wannan haƙƙin shi ne ya amfana da shi ko ya kamata ya amfana da shi suwa hadhihi al-fisal in dai ba wannan halayen guda uku ba a wannan halin shi kaɗai ne ɗan adam zai iya bugun kirji ko me ya tara a duniya ya ce na amfana da shi in dai ba wannan abin uku ba kawai ɗaya babu na farko dai baitun ya kunu ya samu ɗakin da zai rinka zama yana kwana in ka gina gida dubu a gida dubun nan ko ne ka gina ɗaki dubu a ɗaki dubun nan baka wuce ka kwana a ɗaki ɗaya ba a ɗaki ɗayan nan bai wuce ka kwana a ɓarin ɗaya inda gadon ka yake ba a ɓarin gadon nan bai wuce ka kwanta ɗaya bisa uku na gadon ba iyaka amfaninka da duniya iyaka inda jikinka ya kwanta ya tashi sauran gadon ma bai da amfani amma ko gado kalle yadda muke yin shi wani in ba mai burgima bane akan gada har ya mutu bai kai wani wajen ba to kaga gadan ma baka cinye shi ba balle ɗakin balle gidan da kai ga yanan farkace daka baka da wani amfani wanda zaka ce wannan abun amfani na ne na duniya wanda ya wuce ɗakin da zaka shiga ka kwanta shi ma ɗakin a wani gefe gefen ma a wani gefe na biyu wa sauwun yuwari auratahu ko kuma tufafin da zai sa ya rufe tsaraici shi yanzu kowa nan in kana da riga kala dubu ta dubu to wa'innan da ke jikinka yanzu suke maka amfani dan yanzu da za a tsare kana a ce to sai ka tuɗe su nan take din na gida ina amfanin su suna da shi to kenan tufafin da ke jikinka yanzu shine mai amfani a wajenka na uku kuma wajilful khubz wal ma da kuma rigar da da kuma salka wacce zaka rinka zuba ɗan wainarka da kuma ɗan salkarka wacce zaka rinka zuba ruwa nan misalin shi kawai ka ce iyaka da kwanan abincinka da kofin ruwanka shi kenan iya amfaninka dan idan in matar ka ce ma sai tun kwano ɗari yau ta sama wannan gobe ta sama wannan to yanzu wanda aka sama abinci shine kwano duk ɗarinkan ba su da amfani duk dai kaga kenan ana nuna mana dai mu taƙaita duniyan nan kada mu koma mu duniyan nan duniyan nan mai karewa ce duk daɗin da kake ci ɗan kaɗan ne tufa yana cewa duniyan nan bata wuce loma abincin da ke bakinka ba wanda ka haɗiye ya wuce wanda ke bakinka zai lalace wanda baka ci ba ba naka bane ya kan duniya ke haka wannan abubuwa guda uku daki rigar sawa kwanan abinci da ruwa iyakan haƙƙin ɗan adam kenan a duniya in ban da su bai da wani abu ko da ka tara ka tara to wannan tarin da kai bai da amfanin komai ba zai amfana maka komai ba Allah ya kiyaye rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaita hadisin وقال حديث صحيح كما يأتي حديثي ني انغاتتشي قال الترمذي امام الترمذي يتشي سمعت ابا داود yace na ji abu dauda suleiman bin aslam shine suleiman dan aslam albalaqiyu danganan shi kenan ya kuli yana cewa sami'tu nadar bin shumail yace na ji malamin nan da ake ce ma nadar dan shumail ya kuli yana cewa aljilfu abin da ake ce ma jilfu da ya ce cikin abin da za ka yi amfani da shi akwai jilful hobs ya ce alhobs lai sama ahu idam ita ce wainar da ba niya iyaka an ka duniya duk darajar ka baka wuce ka ci waina ba niya ba duk wani abu da za ka ci bayan wannan sunan shi kawai kakale da neman jinginawa waina ba niya ta ishe ka kadai da haka ya ce to wannan shine abin da ake ce ma jilf zilfin khams haka nan kuma yace wakila an ce gairu wasu malaman kuma sun ce a'a ba shi bane kuwa galizul hubus ita ce waina mai kaushi kaushi kaman ka ce waina wacce ba ta da turke ai kaga ba ma kowa zai ci ta ba kawai da ka ɗauko masara a kai nika da an gama a dama a kama waina kawai ai kaga dai a ci da hakuri ko yace to iya amfaninka ka ci waina wadda ba sarfafa ba وقال الهروي ما الهروي يتي المراد به هنا abin da ake nufi anan wa'ul hibd ita ce jakar da zaka ranka sa waina in ka samu kaman kwanan abinci kal jawalik kama abin da ake ce ma jawalik wal khurj da khurj dukkan su dai kwanonin abinci ne kaman ka ce tasa ko akushi ko wani abu wallahu alamu Allah shine mafi sani Allah ya sanar da mu da haka kenan dan adam duk abin da zai tara a duniya to wannan abu uku shine nashi kawai ɗakin da za ka kwana rigar da za ka sa kwanan da za ka ci abinci iyakar su kenan in ka wuce wannan to ka kama kwashe kwashe da tare tare Allah ya kiyaye وعن عبد الله بن شقيق بكسر الشين والخاء المشددة على المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر أعطى عبد الله بن شقيق kuma shakir din nan ana rubuta shi ne da wasali kasan shinun da fa'un mushaddada wanda yake mai shadda almujamata dukkan su ko masu digo ne shinun ne da fa'un radiyallahu anhu ya da Allah tabbata a gare shi annahu qala hakika Abdullahi dan shakir ne yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وهو يقرأ لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون شنايك من الله صلى الله عليه وسلم ينا كرنت wannan sura alhaakum at-takathur alfari da 'ya'ya da dukiya ya shagaltar da ku ai shi ake yanzu ko ya'ya na kaza wani matanka nawa ai ɗaya ce ce ka amma dai ka ban kuɗi dukkan manka a ce matarka ɗaya sai kuma an zuga kai kai wata biyu haka isko ne sai ya ƙara ta uku kai ma ka biyo sai ya ƙara ta hudu kuma da ya lamarin ya rikice maku to ka yi hudu sai me kuma sai ƴaƴa ko wata shida ka haihu wata shida ai yanzu ƴaƴa na alhamdulillah na goma aka haihuwan mu wata ran sai ka ji na ishirin to yawan matan da yawan ƴaƴan me za su amfana maka ka bi Allah shine abin kallo idan kasancewa mace za ta iya hana ka bin Allah ka ƙi aure ma yafi maka alkhair ana ƙara aure ne a yi ƴaƴa don za su taimake ka ka bi Allah amma irin matan da ake yanzu ka yi ɗaya ka ƙara ka yi biyu ka ƙara ka yi uku ka ƙara ka yi huɗu kai ba za ka ce ku taimaka ni kullum mu rinka yi ishirin ishirin ba kai ba za ka ce masa kullum ku tashi mai istighfari dubu dubu ba kai ba za ka rinka karantar da wasu addini ba kuma kai ba an shi kiɗa za su yi maka ba ruwa za su yi maka ba yan wani ana tara ƴaƴa ne da mata don su taya ka bin Allah Allah ya ce su alfahari da ƴaƴa da dukiya ya shagaltar da ku ƴaƴa na kaza mata na kaza ba za ku gane ba hatta zautumul maqabir sai kun ziyarci kabarbara sai an ɗauke ka an maka wanka an sa malikafani an sa ka cikin ƙasa an kawo azara ko tukunya an rufe kana ji wani na ga kowacin a toshi ga kowacin a toshi ba wanda zai ce a ɗan ban ma inda za ka sha iska Allah ya ce to wallahi in kuka je wannan lokacin kalla sawfa ta'lamun wallahi da sannu za ku sani za ku san shin bin Allah ne ya fi ko ko alfahari da dukiya da ƴaƴa Allah bai ban mu yace summa kalla sawfa ta'lamun wallahi ba haka bane da sannu za ku san menene amfanin zuwan ku duniya Allah law ta'lamuna ilmal yaqin Allah ce da kun yi sani a duniya irin sani na sakankancewa kun san cewa duniyan nan karewa zata za ku mutu ku shiga kabari za a tada ku a yi muku hisabi wani ya ce aljanna wani ya ce wuta da kun san wannan Allah ce da kun aje wannan a zuciyarku la tarawun aljahim wallahi sai ku rinka ganin wutar jahim tun a duniya da nan duniya kawai in dai ka su kankanta duniya ba jin amfani hankalinka zai koma lahira Allah ya ma karama irin tawalliye irin ganin ga wuta ga 'yan wuta ga aljanna ga 'yan aljanna inda wannan ai dai abu ne an san waliyai suna da irin wannan ko wali daga nan mutum ya mutu ce dan wuta ne mutum ya mutu ce ai wani dan aljanna ne kuma a dace ya zama haka da an sha ganin wannan da haka Allah ya ce wallahi da kun yi sani sani na sakankan cewa da kun ga wutar jemu sun mana tarawunna ha aina yaqin Allah ya ce sannan kuma za ku ganta gani na sakankan cewa ba wai a mafarki ba kamar ka ga ana gobara a satellite a'a ido da ido za ka ganta gaka gata kuma ta wannan ainihin duk kuma la tus'alun na yawma idhin 'anil na'im sannan kuma za a tambaye ku a wannan rana game da ni'imomin da aka yi muku gaka gaban Allah a tambaye ka idan da na baka mai kai da shi bakin da na baka mai ka faɗa da shi kunnan da na baka mai ka ji da shi kan da na baka tunanin mai kai da shi alam wa ta'ala wa marhaba wannan abubuwan me da Allah ya baka su bismillah an shekara in an dan wuce 40 ai sai da jijjira alam wa ta'ala shin wa'annan abubuwan da Allah ya baka me kai da su hannuwanka me kai da su zuciyarka me kai da ita kwakwalwarka me kai da ita kawawanka me kai da su duk sai Allah ya tambaye ka wannan abu da ka kaga wannan ayat wannan surar kutum in mun kula da ita Allah subhanahu wataala yana nuna mana yin alfahari da ƴaƴa da dukiya ba namu bane a'a alfahari da bin Allah da imani da Allah shine namu ko mu kalli duniyar nan mu yadda cewa za ta ƙare dole ma kowa yadda ai za ta ƙaran ko inda kaga ana ta ɗauka ɗaiɗaiɗaiɗai ko kuma ka san za a ɗauke ka wata rana to ka ga me kai tanadin da za a tafi yanzu da Allah ko a duniyancen nan ne sai aka zo kuna cikin gida aka kulle sai kaga an zo da wata bakan mota a ce kai wani hito shiga nan sai a tafi shiru gobe sai a hito a ce kai ma wani hito shiga nan shiru saurawa saura kai da haka lallai ne mu kula da duniyan nan duniyan nan amfanin ta dan kaɗan ne shi ne ka bi Allah a cikin ta wannan hadisi abla dan shi yace na je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na iske shi yana karanta wannan sura al-haqqum takasur kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita alaihi salatu wassalam yace dan adam kana ta cewa dukiyarka dukiyarka wahallaka yabna adama min malika wai shin kana da wani abu ne mai amfani a cikin dukiyarka illa ma akalta fa afnaika sai dai abin da ka ci ka karar da shi za ka yi ta kici kicin sai ka samu abinci kai dai abincin nan ai neman abinci muke ka kasa sukuni ka shiga nan ka fita nan neman abinci to in rana ɗaya za ka samu tiriliyan duk cin ka ne baka cin kwano ɗaya kwano ɗaya ne wani ma za ka ji kunyar ka ce ka cinye kwanon kai kaɗai to iyaka ho buƙatar ka kenan ko me kake da shi da irin talakan kamata kotu sa'atin da kai trillion ɗin abin da kake da shi kwano ɗaya ne za mu ci kuma duk abincin baki ɗaya abin da ka tara ɗin nan da wanda na ci da wanda ka ci duk maganin yunwa za su na bambanci daka duniya iyaka abin da ka ci fa'afnaita ka karar da shi shine naka aula bista fa'ablaita ko kuma abin da ka sanya na tufafi shi kuma ka tsohar da shi ɗan riga ce kaji wata shadda ta yi to mai tsada ko wani boyal mai tsada shi kenan kama ɗinka kana ganin duk garin nan ba mai boyal irin naka to da wanda ya ɗinka ɗan madina da shi da aka ɗinka yan aka kwana uku duk ina suka nuwa to kuma za a wanke sun zama tsohon to iyakar riga kenan wannan mai tsadar da kasa kasa wata ran kuma kai da kanka za ka rike ta kace da Allah a ba malamin sa ya ƙara ka to ina tsadar ina amfanin da kai da ita to iyakar ka kenan ka ci abinci ya wuce ka sanya riga ta tsuwa au tasaddaqta fa amzaita a'a ko kuma abin da kai sadaka da shi fa amdaita ka zartar da shi zuwa lahira ka ba da sadaka dan Allah ka taimaki addini ka taimaki al'ummar musulmi ka taimaki wanda bai da shi to wannan sune abubuwan da za su amfane ka kai a dukiyarka amma kullun tunaninka yanzu a kawo tsina ya kai nawa kaza to ba tunaninka ka ego shi ka bi Allah ba a'a tunanin ya za a ya wuce haka kana kan gadon mutuwa amma so kake kaji alas din account ɗinka ya sama idan ka mutu ko da kai ka mallaki kuɗin duniya yana amfanin da haka maza Allah shi ɗan adam yana cewa dukiyar shi amma iya abin da yake da shi kenan a cikin dukiyar shi Allah ka ba mu ikon bin ka da su alfarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawa muslim imamu muslim ya rawaita hadisin وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال جاء آه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبه فقال انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد لي الفقر تتفاقم an so daga abdullahi dan mugaffarin Allah ya kara mashi yadda kala yace kala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni la uhibbuka wallahi ni ina sanka ka san ba ma'aikin Allah alaihi salamu ba duk mutumin da ka ga kana son shi kana son shi to ran da ka zo ka faɗi ɗin nan ba ranan ka fara soyayya ba ba ranan ka fara ta ba abin ne ya cika ya kai ga har sai ka fasa to kaga wannan sai ka kalli nauyin soyayyar da ke zuciyar shi ya zo har ya fuskanci wannan fuskan mai kwarjini gaba da gaba ya ce yana son ta nauyin soyayya ya kamata a kalla Allah yanzu Allah din nan waye bai sanya aure ta shugaban kasa musamman a ce tana dan wucewa wajen titin ku kullun tana da wata kawa ko wata gongo za ta zo ta wuce da dan zagi gila salamu alaikum ta wuce yaya ai za ka ji kana son ta to amma da Allah da kai da wanda ya tarbe ta ce wai wallahi ina son ki waye ka son ta wanda ya tarbe ka to ka kalli wannan wanda ya fuskanci ya kalli shugaban duniya da lahira da wannan kwarjinin nashi gaba da gaba ce ina kanka nauyin soyayya ya kamata a auna faƙal to da ya ce manzo Allah yana son shi sai annabi ya ce mai unzar ma za ta kodi kalli abin da kake faɗa ka ce kana so na to kalli fa kalli fa so na ba wasa bane kina kalli abin da ka faɗi Allah yanzu misali mutum ne yake da dubu ɗaya sai ga an kawo wata mota ta miliyan goma shi ma ya ce nawa za a sai da mu kuma an san kuɗin shi dubu ɗaya ai ya kamata a ce wai mota ka kalla kuwa haka ne ko to wannan mutumin da ya ce yana son ma'aikin Allah alaihi salam dan san annabin wani abu ne mai girman gaske sai manzo Allah ya ce shiga cikin taitayin ka kalli abin da kake faɗi kenan aikin ba ɗan ƙarami ba ne waƙala sai wannan mutum ya sake maimaita ya ce manzo Allah wallahi inni la uhibbuk na rantse maka da Allah ina son ka sai da ya maimaita ku uku waƙala sai annabi alaihi salam ya ce mashi in kunta tuhibbuni wa ibnul faqrati fafa to in dai ka zama kana so na to matakin farko ka tana dan matalauci rigar sawa kana so na eh to ka kulla da talauci masoyan ma'aikin Allah an ji matakin farko na san manzo Allah ba sai faida ta fashe ba tukunna kai ta maulidi ai ina san annabi kuma da shekara ta zo ka ji dugu dugu ka bari a'a san manzo Allah matakin farko shine ka tanadan matalauci gurin zama tare da kai dan me yana nuna kenan wanda bai tare da talauci to akwai wani nau'i na karancin soyayya tare da shi wannan shine abin da ya kamata a lura da shi ba kuma ka kula dai alhamdulillah dai masu dan kicin san annabi na ai ba su yi kowa kuɗi ba ko ko za ga ma mabiyan kafiran ma sun yi kuɗi wanda su ba ma su yarda da Allah ba balle annabi da haka nan dai maza Allah na nuna mana cewa dan ka zama kana son annabi alaihi salam to ka tanadan matalauci tijfaf kaman silke shine tijfaf silke wanda in ka sace zai kange maka wani abu yace to ka tanadan matalauci rigar sawa dan me da ka ce kana son annabi to zai nugo ka ya ga daga cikin kake in kai masoyin annabi ne alaihi salam yau ka tashi ba ko kwawo ka waiga ka waiga babu a gato sai ka waiga ka koma sai gato aiko wanda nake so shi ma ana wata biyu ba a kunna a wuta a gidan shi ba dan abinci sai ka ce alhamdulillah na yi sunna annabi rigar ka ta fashe an ce an kai ma tela ana ɗinke can can ya fashe suka ce alhamdulillah na zama masoyin annabi shi ma haka manzo Allah ke ɗinke rigar shi ya faci ran da ka rasa lafiya ba kuma kai ta waigogi haka masoyin annabi yake a'a sai ka ce ai shi ma annabin yana rashin lafiya rashin lafiyan ma da yake ninkin biyun tawa yake kaga kenan duk bala'in da zai taho ma to sai ka rinka auna ya samu ma'aikin Allah ya hakuri to ni ma maso shi sai ya same ni asiban nasu an yi taraku an yi kulu amanna hum la yaftunu da ka lalle ne idan ka ce kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai an ce dole duk mai son annabi ba mai ba mai arziki bane a'a ba ka ake nufi ba ana nufin dai idan ka ce kana son manzo Allah to ka tana dan matalauci gurin zama in ya zo kuma kai hakuri da shi dan wanda kake so shi ma ka yi rayuwar shi alaihi salatu wassalam na'am fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayl ila muntahahu manzo Allah alaihi salam yace domin talauci shine mafi gaugawa zuwa wajen masoyina fiye da ruwa daga matuƙar shi ya zai da ana hadari da ruwa ya kece da Allah akwai abin da ke kange shi zuwa sama zuwa ƙasa to haka misalin talauci yake idan ka ce kana son annabi to haka zai yanko jiki ya faɗo maka Allah ka kiyaye mu ya faɗo maka to kuma yake rungume hannu biyu dan me wanda kake son alaihi salatu wassalam shi ma ya shiga irin wannan rayuwar kuma yayi hakuri da ita da yawa ina lissafa mu ɗan uwa irin waɗannan abubuwa mu kula dukkan kuka da kunci da muke faɗa a cikin zamanin da muke za ga mu ne miloniyoyi a zamanin manzo Allah dan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban da ke da riga hudu biyar kirgagu ne amma bautin mafi yawa kawai masu masu zani da mayafi ɗaya ɗaya ne kana da wanda za ka ɗaura kana da wanda za ka lullaɓa to arziki ya kai ina ita tafiya haka in ka je za ka yi wanka ka wanke wannan ka shanya ka ɗaura wannan ka tsugunna sai ya bushe ka ɗauka ka wanke wannan shi ma haka za ka yi ta rayuwar kai sai ta kai ga an taɓa tafiya wani yaƙi da ake ce mashi gazo wata za ta raita amma sahabban da ke da takalmi ba su kai mutum goma ba rundunar yaƙi amma masu takalmi a kansu ba su kai mutum goma ba sai dai kawai in mutum ya ji tahiya ta kai kawai tana neman ta jini sai ya yage mayafin shi ko ya samu wani tsumma da aka yi da ya nannaɗa kawai ya ci gaba da tafiya amma mu da Allah nan duk a cikin mutum dubu za ka zama mutum biyar wanda ba su da takalmi duk in ka samu mutum dubu insha Allah da wuya ka samu mutum ɗari wanda suke da riga ƙasa da biyar in wajen abinci ne in ka tara mutum dubu cikin al'ummar musulmi yanzu za ka samu cewa ɗari tara da hamsin sun ci na safe sun ci na rana sun ci na yamma to su ko za mu nan ma'aiki Allah in ka tara dubu to ɗari tara da hamsin ɗin su ne ba samu ci biyu ba ɗan gata ne zai ci abinci a zamanin manzo Allah da yamma ya tsara wani in ya ci yanzu to sai gobe kamar yanzu ko ba azumi yake ba to kaga kenan kai ma idan abin ya same ka sai ka ga to waɗanda ya fi ka sun waɗanda suka fi ka ya same su kuma sun yi hakuri da yawa yaga wannan mutum zai zo ya marerece ma wallahi malam gidan nan wallahi rabon mu da kokutun na sahi kuma yanzu gashi wajen azab to ai wanda ya fika shi wata abi yake ba komai muna ga sai kai hakuri da abin da aka baka din nan na talauci ka gode ma Allah akan shi Allah ya gyara mana rawa tirmidhi tirmidhi ya rawaita hadisin wa qala hadisin hasanin kuma ya ce hadisi ne mai kyau at-tijfaf din nan da yace bi kasar ta'i ana rubuta shi da wasali ƙasa na tawun al-musannat mai ɗigo biyu fauƙa sama wa iskalin jimi da tsaurin jimun wa bil fa'il mukarrara da kuma fa'ul abun maimaitawa wa huwa shay'un yulbisuhu al-farad shine wani abu wanda ake sa ma doki shi liyuttaqiya bihi al-adha wal yuttaqa bihi al'aza domin a kiyaye mai cutarwa a wajen yaki wa qad yalbasu al-insan kuma yace da yawa ma mutum yana sanya wannan abun kaman silkiya ka dan dai kariya a wajen yaki wa an ka'ab bin malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان قرسلا في غنم بأفسد لها من حرص من حرص المرء على المال والشرف والشرف لدينه رواه الترمذي أعطوا لك كعب أم مالك الله يقرأ مش يدع وأنت yana daga cikin mutanen Madina wayanda kusan dukkan yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita an fita tare da su in banda a yaƙin Badar kuma sai yaƙin Tabuka wanda can baya farkon karatun mu mun karanta dogon hadisin Ka'ab dan Malik ko wanda yake zuwa yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yaƙin Tabuka ya dawo karshe kuma yazo ya ga mu manzo Allah gaskiya cewa shi kawai wannan yakin da ya zuwa ba wani dalili da ya hana shi zuwa haka nan yake zuwa ƙarshe manzo Allah yanke mai hukunci cewa ka ƙara mai magana yadda aka kwana hamsin ko sallama ba ne an samu a Madina amma duk da haka ya jure ya daure Allah ya alshi tubar shi sai gashi Allah na mai kirari yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku zama masu gaskiya irin ka Abu bin Malik Allah ya ƙara mashi yadda wanda kuma ya yi rayuwa mai tsawo wanda saboda tsuwa sai da ya makance ƙarshe ya koma zuwa ga Allah Allah ya ƙara mashi kusanci don haka da gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ma zibani ja'i'ani ursila fi ganamin yace ba samu wasu kuraye guda biyu masu jin yunwa wanda aka sake su a cikin wani garken awaki yaya a ce kuraye ne aka tsare su suka yi kwana da kwanaki ba abinci ana buɗe masu kowa kawai suka shiga wani garken tumakai da kake tunanin ɓanna tana da iyaka to alayhi salamu ya ce to wa'annan kurayen ma bi abtada laha ba su zamo mafiya ɓanna gare ta ba min hirsil mar'i alal mali kaman kwaɗayin mutum ga dukiya kwaɗayinka ga dukiya kana son kai kuɗi ka tara kuɗi ka tara kaddarori a ce kana da kaza kana da kaza to ɓannar da wannan kwaɗayin zai maka bai kai ɓannar wancan kurayen guda biyu a cikin garken tumakai ka zan ko yanzu wancan tumakan aka wasu awa ɗaya tare da wancan kurayen ya kake tunani akwai mai motsi to am duk bannar da kurayen nan za su guda biyu ba su kai bannar ka juyar da hankalinka zuwa ga neman kuɗi ba dan neman kuɗi ya hana ka sallah in ma za ka yi ta sai hali ya hana ka bin Allah gayi nan dai abubuwa daban-daban kuma ya hana hankalinka ya kwanta ko ba dole bane ka samu to da ka ɓannar da neman kuɗi yake yi bai kai ɓannar wa'innan kurayen ba kalli yanzu duk abubuwan da ake yi a cikin al'ummar musulmi na fasadi da ɓanna ta'addanci ne jawo shi kuɗi da haka ko za a nemi kuɗi to a nemi su ta hanya mai kyau duk inda ka tafi ka tafi kaga cewa nan gun Allah ya ce ka abinan to duk abin da za ka samu ka kyale shi amma yanzu al'ummar musulmi har an kai ga kaji musulmi na cewa wallahi wai shi ko shirka zai iya yi samu kuɗi to ka kaddara kayan shirka ka gawa kan kuɗin su zo sai ajalin ka ya zo ka mutu wanda duk an sha ganin irin wannan da haka duniyan nan da neman abin da ke cikin ta ba shi bane gaban mu neman Allah da gidan lahira shine a gaban mu na biyu kuma abin da ke ma mutum banna washarafi lidini da neman ɗaukaka ga addinin shi kai so kake ina yawan layin mu ne a ce kai ai wani ai biya danna malaman garin nan ai ba mai motsi sai shi duk inda yake kowa tashi zai ka kashe kanka nan ka danna kowa to kuma a wajen Allah ma ka danna kowa ƙoƙarin ka ka bi Allah a lahira a ce ba kamar ka amma dan ka zo kowa ya tashi ga akram kallan ga shayi na amma zuciyarka ta zama bakar zuciya ina amfanin tashin da aka maka da ka nemi ɗaukakar duniya ka je tsakaninka da Allah ka nemi ɗaukakar lahira ka yawaita kiyaye faralla kiyaye sunnoni tsayuwar dare yawan nafilfili yawan ayyukan alkhairi lokacin da Allah ya yarda da kai nan duniya ma ba sai an ce ta girmama ka ba to amma duk wani dan kulumbutai dai sai za mu je taron can me zami ne kai wannan hayakin kai wannan ka karanta wannan kai dai in an je a ce ba wani kamar ka ka samu matsala a'a idan an je gurin an ce to a auna imani a yace imanin ka ya gina kowa shi ne girman ka inna akramakum inda lahi tukaku to da haka wannan ke jaza za ka iske hatta a cikin malamai ka iske malamai wajen neman girma da neman ɗaukaka har ma a rinka yin wasu abubuwa na shirke-shirke wanda shari'a ba ta yarda da su ba abinda kawai malami ke so a ce ai duk garin nan ba kaman shi ce baka ji shi gu kaza ba gu kaza ma baka ji shi ba kaza ma baka shi ke yi ba to daga nan waye ne haka nan kuma ga sauran al'umma in masu kuɗi ne abin da mutum ke so a ce kai wani na ce bakon addini masallaci kaza yayi kaza masallaci kaza yayi kaza abin da yake so duk garin a ce ba ne taimakon shi Allah alaihi salam ya ce mana za a zo da irin wannan gaban Allah duk a gama faɗin kayi kaza kai kaza amma Allah ce ba dan ni kai ba karya kai duk ka gama ɗaukaka an gama shehin an gama bangaje bangajen ga shehunan an gama kewaye kai da zikirin da diwani ka ce lahira Allah ce karya kai kuma su wa'annan da suka kewaye ka suna ya shehu ya shehu su ma ta kansu suke da ka yan uwa babu wani abin da ya fi banna a cikin addini kamar neman duniya da neman ɗaukaka addini ita ɗaukaka ta Allah ce a yabta guna inda humul izza fa innal izzata la ka koma gun Allah ka makale ma Allah in ya shirya zai ɗaukaka ka ya ɗaukaka ka in magana ɗaukaka kake kafirai ma ba su ɗaukaka ba kafirai ga su na wasu sun yi suna ila yawon kiyamati su da ka ɗaukaka ba ita ba ce shuhura ba shi ba ne neman girma ba shi ba ne ba wani kamata dole sai da ni za a yi aina take kowa a aka take kowa gwamzin Allah don ka take mutane suna ganin girman ka amma wajen Allah baka da daraja ina amfanin ka da aka a kiyayi neman ɗaukaka don wani abu zabara ake a bi Allah in ka bi Allah sai Allah ya kai ka inda baka zato Allah ya gyara mana alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaice shi wa qala hadithun hasanun sahih kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma hadisi ingantacce wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسير فقام وقد أثر في جنبه قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وثاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها an so daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mashi yadda kala ya ce na ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bacci ala hasirin akan wata tabarma ya kwanta tabarma ka san ma ba irin ta roba ba ko wataƙila ma ta kaba ce kuma kaban ma ba irin ta yanzu ba da manzo Allah ya zo ya kwanta akan wannan kaba yayi bacci fa kama sai manzo Allah ya tashi wakad asara fi jambi alhalin wannan tabarma da ya kwanta a kanta duk ta yi mai shaida a jiki duk wanda ya sai irin tabarmar kaba da ake kwanciya kanta da ai haka take ko duk sai duk sai ce ma photocopy a jiki ko sahabbai da suka ga wannan qulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah law ittakhadna laka wuldan ya rasulullah da zaka yadda ai da mu rakan maka wata shimfiɗa wanda zaka rinka kwanciya kana huta bai kamata kana kwanciya kan tabarman nan ba faƙala sai ma'aikin Allah ya ce masu mali walid duniya ce ni ban da wata bukata a duniya ni ba ruwana da duniya ma ana fi duniya illa karakibin yace ni ban zamo a duniyan nan ba sai kaman wani matafiyi ne wanda yake akan abin hawan shi istazallata ta shajaratin wanda ya zo ya sha inuwa ya inuwanci a ƙarƙashin wata itaciya ka taso misali daga Sokoto zaka Abuja kana zuwa nan garin ka dan ita wani wajen garin ga wata itaciya mai inuwa take ma dan zauna nan a huta aka dan zauna aka dan sa tabarma aka dan sha ruwa aka sha iska dan Allah daga nan gun kuma ka ce mu wani malam cikin gari zaka ce dan Allah ka je ka tambaye mana nan ake sai da feguna a ba wuce za ka yi ba Abuja za ka ba mutuwa za ka tsaya manzo Allah ce to ni yanda kaga matafiyin nan haka misali na yake a duniya kawai tafiya nake na zo ne kawai zan wuce zan dan sha inuwar duniya in tafi lahira to kuma kowa haka ake so fa ya zama kowa haka ake so ya zama duk wani kai gine-gine kamfanoni gidaje feguna ba naka bane kai da zaka wuce yanzu yanzu wanda kaga ya mutu yanzu yanzu ya mutu yanzu yanzu ne ha in an ce kana da sakan sauran sakan ɗinka dubu to da kayi ɗaya sauran nan ba ɗaya ba ɗaya to wancan na zuwa yanzu nan sai ka ji gagab sai lahira sa Allah ya gyara mana Maza Allah ce to ni ban da bukata a cikin duniya sai dai kaman bukatan matafiyi da ya inuwantu a ƙarƙashin wata itaciya sun maraha wata rakaha sannan kuma ya tafi ya bacca tashi kawai ya barce ya tafi manzo Allah ce ni iyakata da duniya kenan ban da wata bukata da ita rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih kuma imamu tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau kuma hadisin ingantacce to alhamdulillah ina ganin saboda yanayin lokaci yayi ne kamata mu kwana sai kuma Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa ciki na daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a kan ta sunan Allah wani wakil 450 Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasan mu abubuwan da suka damu ƴan uwan mu a gurare na tashi hankali Allah ya mana maganin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi Allah wanda ka ba to Allah ka sa su zama masu tausayi masu rangwame masu afuwa Allah kai masu jan gorar da za su ciyar da mu gaba su ciyar da addinin mu gaba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar yadda aka saba ko ba su kusan kewaya ba Thank you. Na'am. To kuma gun mu malam tambayar da jawabin ya haɗa su baki ɗaya. Alhamdulillah gashi Allah ya kawo mana malamin mu malam Abdulhakim daman dai kusan ba a ce ba ko batun da daman dai duk lokaci yana kewayo mai ga irin ayyukan da suka aje ayi ana ta da su yanda ya kamata Allah ya kara musu lafiya ya kara musu ci gaba ya kara musu himma Allah ya sa mu zama irin su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kafin nan ina ƙara jawo hankalin ƴan uwa da cewa lallai ga watan Rajab ya zo yau ma biyu ga wata ko to ƴan uwa a yi ƙoƙari a dage watan Allah ne manzo Allah ya ce Rajab watan Allah ne wata ne wanda ake samun alhairai da gafarfari da rahamomi da sauransu wanda ko babu komai akwai hadisi wanda manzo Allah ya ce na na yau uku ga wata ma ko uku ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yayi azumin alhamis juma'a asabar a cikin wannan watan to Allah zai kankare mai zunubin shekara 60 da haka ayi kokari ayi azumin nan akwai masu kokari ko da yanzu ban sani ko akwai irin su da yawa wanda mutum ya rajab ya sha'aban kuma ya garce da ramadan daidai ne in kuma kaga baka iyawa to shikenan ka rinka azumin annabi dauda yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha yau ka yi gobe ka sha haka haka haka haka dai har ka samu kaga ka samu sha biyar a rajab ka samu sha biyar a sha'aban talatin kenan in ba ka iyawa ka rinka yin litinin alhamis litinin alhamis litinin alhamis dan ba a san inda za a dace ba da haka a dage a mai da hankali da fata Allah ya mana muwafaka kuma bayan nan kamar yadda aka sani muna da bashin maulidi ko muna da bashin maulidi baro can da bara da haka insha Allah ta'ala mun aji in Allah ya kai mu juma'a ta sama insha Allah ta'ala za mu gabatar da maulidin da muka saba yi a wannan guri wanda ma alhamdulillah ga ɗaya daga cikin manyan baki na ya zo ya shara hanya da haka insha Allah ta'ala kowa ya shirya kowa ya sanya azuma kowa ya sanya kokari duk bayan abubuwan da aka yi kada ka ce na gama guri ne na tseren alkhairi da haka kowa kuma ya ƙara yunƙurowa ya ƙara kawo tallafin shi domin maulidin ya zabura ya zama cewa mun yi abin da zai amfane mu a gaban zatin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka daga yau an buɗe asusun ganin dama ne duk wanda ya shirya zai ba da tallafin maulidin nan to lallai ya yi ƙoƙari ya kawo kuma in ya kawo za a ansa kuma insha Allah ta'ala bana maulidin namu yana da wani sabon salo sabon salon shine muna son tunda an san cewa muna da wasu filaye da aka bamu domin gina makaranta ko kowa ya san su guda biyu to insha Allah ta'ala za mu haɗa maulidin da sanya harsashin ginin ɗaya daga cikin filaye amma fa idan an sanya harsashin mutane sun ce mu za mu ci gaba da yi an fahimta ba za mu je gun kowa wanda masallacin nan ba mu je gun kowa muka nemi taimako ba sai dai wanda ya gani ya kawo to shi ma wannan makarantar insha Allah ta'ala mu za mu ci gaba da yi dan wata rana nan za a iya tashi karatu in ce to duk wanda zai dawo ya dawo mana da bulo guda ɗaya kowa ɗauko bulo ya kawo kaga yawan jama'an nan aka tara bulo ɗari kaza ya an gane ko to da haka insha Allah in mun yi maulidi ranar juma'a to ranar asabar da sahi in malaman da muka gayyato kuma za da manya-manyan malaman mu na gari za mu gaishe su a je a sanya harsashin ginin wannan makaranta da masallaci a inda za a yi shi ko mu ci gaba dai kuma in an zo za a yi wanda zai tuɓe ya tuɓe wanda zai ciro daga aljihu ya ciro wanda zai ɗauko ya kawo ya ɗauko ya kawo da haka insha Allah ta'ala wannan shine gaban mu Allah ka ba mu gudunmawa da alfahamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko muna roƙo daga dukkan ƴan uwa kowa da Allah ya rinka kokari kullum ya mana hasbunallahu wa ni'mal wakil 55 da niyyar wannan abin da muka tunkara na maulidin nan da aikin makarantar nan to Allah ka ba mu nasara a cikin su dan alfarin manzo Allah kowa ya rinka kokari yana yin wannan addu'a ita ma tana ba da gudunmuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a haka za su akwai tambaya akwai tambaya
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ولا تنسى امرنا ولا اياهم ما نريد شر ما نريد النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا الأيدي لكم أول الوالدة misali haka ne karatu da su amma na karatu da sati a cikin ina da rai kuma da wannan karatu domin amfani da albarka da ake samu musamman ma karatu na yau na da karatu ne mai nauyi nauyin shi shi ne ya yi ana ba da karshen zamani da ya samu da kan gawar kuma da kan da ilimi ba a gawar da ba a karatu ne to amma da suka kirga zauruka da yawa sai mutane goma da za a samu sun ɗaya ne su shi ma ina karatun zo da shi aka kalla kuma wani ba ko ko wani wanda da ya yi to da ɗan duniya ɗin da ko bai san ma ya ce ba ko an yi wani ya yi wani kuma a cikin nan gaskiya shi gurun ɗin nan wani muƙari ne a sufanci shi kuma ba a kai ba sufanci sai an kama da kula da kula ya yi kyau an yi iman iman ya yi kyau sannan a yi insan to a insanin ma zuhudu wani bukati ne ga zaman kashi ta ga ta ya ce mai nisa shi ya karkiya wannan zamanin abin ya fara yi mana nisa ya fara yi mana wahala amma dai amfanin sarrafin hodar nan akalla akwai abubuwa guda biyu yana amfanin talaka yana amfanin mai kuɗi amfanin karatun zuhudu ga talaka zai gode ma Allah da duk wani yanayi da hali da ya samu kai kamar yadda malami ya bayani sai da ashe ma yana koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sai ka alfahari da godiya ga Allah da samu kanka kai irin abin da annabi shi Ibrahim radiyallahu anhu da ya je aikin haji ya ce mutane suna rawa aikin haji ne da su masa haji a gafar ta masa a kai ka aljanna ga yan mata su sha ni'ima ya ce ni kafani a rasai an ra'ahu muhammadin ya ce ni alfahari in ga abin da annabi ya gani in taba abin da annabi ya taba in zauna inda annabi ya zauna ina jinan arfa ina jin ba annabi ba ya zo nan ya zauna nan yace ko ma lafi hajji ya je ina gurin dawaki ko ina sa'ayi yace ina kallon annabi ne ke tsaya da ina da shi ba wannan mu'amala na kufa to idan kana fitar halin talauci ko rikin wadata a duniya in ma sai naka da dole da cikin mai shi ko annabi shi yana iya danna haka Allah da yana so zuwa kan Makka da Madina gwamnati zinariya da azurfa da ita abin da yake so ya ba wanda yake so sai da yake kuma ni tsadan ya a'a na zaɓe da yau in na samu in ci in gode ma Allah gobe idan na rasa ai kaskantar da kai in nema wurin Allah to kaga idan Allah ya sa kana irin wannan rayuwa ka yi sa'a ka gode ma Allah wanda kuna kai da rayuwarka a koyi da annabi a wannan matsayin ba zai iya ba kuma Allah ba ya manci da kai ba shi kuma amfanin zuhudu ga mai neman kuɗi ko mai dukiya shi ma zai zama jin gare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shi kuma a matsayin da ne zuwa annabi ne kaunar annabi ne fadin ya koyi da shi to ko ya nemi kuɗin zai abuwa guda ne na farko da zama yana zai yana neman kuɗin ne amma yana sauna da ya ga nan hanyar ta sha bamma da annabi ne kawai in ma ya nema sai suna ai annabi an ta duk dukiyar za ta tara a duniya yau annabi ya samu wata tafi da yawa amma ba fara ya gan to in ma kuɗin za ka nema ba neman kuɗin ne da shi ba amma da kan ne kuɗin bi kai da shi yanzu misali muna magana masallaci muna magana makaranta za mu gina idan za ka tara kuɗi zama na manufar madalla amma sharaɗi na farko a nema hanya mai kyau na biyu a kashe hanya mai kyau domin a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwa guda hudu yace ba wanda zai tsallake sirati da kiyama ta annabi ga abubuwa guda hudu kowa tambaya ɗaya da a gaban ne malami da aka je shi ya aiki da ilimi ne ko bai yi ba kawai za a tambaye shi rayuwa ce ina ka kare sauran mutane a tambaye kowa ina ya mutu amma ne kuɗi ce ce min aina ikka saba hawa kiman amfaka ina ya samu ta an samu talata zuwa matsala su shi ke an tsira ɗaya saura ɗaya kuma idan an kashe ta ana iya samo hanya mai kyau a kashe hanya mara kyau ana iya samo hanya mara mara kyau a kashe hanya mai kyau a shi Allah sai a samu hanya mai kyau a kashe hanya mai kyau na ta ko sahabbai suka tara kuɗi da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗin su amma suna gudu wata ran sai da Abdurrahman bin Auf da yayi azumi aka kawo mai abinci aka kawo gara irin abin da ake ma mutanen zamani yanzu a sa komi nan langan nama nan kwanan kaza nan fanka nan tsire nan kilishi nan yankake da fafe su ne yi farfe su ruwan sha waye waye sai da aka tara ga gama kallon abin da ke fashe kusa yadda a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu sun bar duniya ba abin da sun kaci na sakamakon da suka kai dan Allah sai ya ni lafiya yana da yana kuma abu irin kowa yana da irin kuka na mutu amma duniya da ke yana da tsoron kai ya lahira da wannan abin da ya ta gara Allah ya ce alhamdulillah sai ya ba su fi hayati kuma duniya ya ce a kwaji a ba almajirai a kanar kuka kare shi ka ko da kita dukiyar tana cikin hannuwan su ne ba a ba zuciya ba yasa in dai zuciya an tara ta kuma tana hannunka ne ba a zuciyarka ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kama da Allah da dukiya ta kware ga mutum da kware sai ga in je wurin neman yadda Allah ne duk abin da yake hannunka kana iya ba da shi dan neman abin da yake hannun Allah to a ƙarshe malam ya nuna tuni akan abin rajab wanda yana da muhimmanci kware mu yi duk da da saboda ya farkan karatu da ana ta azumi tsofaffi amma gaskiyar magana azumi yanzu mai neman lalata to abin da ya sa na fara an yi magana kan shi wato an zo karshen zamani da kasashen wani malami da an zo zamani ina ka gani eh to abin da ka faɗa sai a ce ina ka gani amma wani malami da da kaji an ce ina ka gani to da kaji ya shiga dan ba shi ba mutum da muka tashi a kan nan wani ko kakannin mu da shi kan nan da tawa kamar da malam yake akwai masu azumi wata uku din nan amma na ba wata uku a to akalla dai shi da suna azumi yanzu aka samu sai mutum ya hau mimbarin juma a wai malami ne wa'azi ko kudu ba minti goma minti sha biyar wai kawai so ke sai an gano azumin nan da kawai ne ne wahala ne je da akan je da amfani to idan aka ba azumin sai ko kai ba kuma in ce da azumin ai ba ta Allah ne to akalla ko duk hadisan da suke magana kan wannan azumin da kwallon shi wanda ga sun bai duk a littattafan ba alamai mabambanta ko ka kaddara gaba ɗaya ba su inganta ba a yanzu da mali ya azumin maganar azumin litinin da alhamis wanda imam bukari ya rawaite shi daga ali kasala an tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam azumin litinin yake yawan kunga yawan wani tafi wa yawan kunga da alayya yake litinin aka haife ni litinin aka bani mandanci ya tsari ke azumin litinin duk litinin har Aisha ma a hadisin ta riwayar Bukhari a riwayar Muslim daga Aisha ta ce annabi ma yana kirda zan litinin da Allah litinin azumin to kaga a rajab akwai litinin ko babu akwai alhamis ko babu in duk an taba inganta ba me yasa ba za mu tuna alhamis mai na litinin ba akwai ruwayar kuma Abu Dawud wanda an san sama ce cewa hadisin bahili a yau da azumi a azumi masu sauƙi masu alfarma wanda da daga ada da alhaji muharram da kafa su ne masu alfarma kuma shi kafa ɗan ba shi da shi ne na daban salatatul fardus wa wani ko kuma salatatul mutawaliya da mazan fardus to yana cikin mutane masu alfarma da an yi a yau da azumi to ne tsara zamu yi ga kuma wancan hadisi har yau na imam muslim wanda shi ma annabi na azumi shi kenan da alhamis aka tambaye shi ya tsaya na alhamis da litinin Allah na bin da aikin bayan yana son abin jirma Allah da aiki ne alhali yawo da azumi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim yana faɗa cewa karwayar akwai ta mamu farisi akwai ta abu huraira akwai ta aisha cewa azumin kwana uku a kowane wata yana daidai da azumin zamani ko azumin watan da baki ɗaya to kaga ɗaya an ce ayyamul bibi kowane wata yana da ayyamul bibi sha uku sha hudu sha biyar har ma ita kuma a daga da kirda don azumin ayyamul bibi duk da wata ruwayar shafi bai damu ba azumin kwana uku ne ba dole sai ya kayyade da ko ko wata rana ne yana azumin kwana uku a wata amma wata ruwayar ta ce yana kirda don wannan ranakun na sha uku sha uku sha biyar yan uwa akwai hujjoji da kamamu da gamsassu da za su iya sa mai azumin wata ragab mu samu lalashi ya kare kowa da kokari da wurin abin da zai iya muna fata an zama mu kokari da yawa kuma kuma komai a cikin sallallahu alaihi wa sallama ya ce watan rajab watan Allah ne watan sha'ban watan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake watan ramadana watan al'umma shi a wata ruwayar in wannan wata ya kama har addu'a yake ina ta Allah ko bayan nan fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan ya Allah ka sa albarka a rajab da sha'ban Allah ka samu kai ramadan muna fata mun ba Allah mana da yaba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya albarka a rajab albarka a sha'ban Allah ya samu ga ramadan duk alkhairin da ke cikin su Allah ya ba Allah ya mana da kuma da alfarwa annabi Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mai dokaka da kariya Allah ya tsora ku da hannuwan shi da ke sallama da shi da tsayawa ga hidima al'umma da addini Allah ya tsaya cikin komai na shi amin da masu bakon shi Allah ya yi shi amin kulawa da shi Allah ya kula da ku amin ba alfarwa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wanda aka zaba Allah ya samu alkhairi gare mu na kauni dukkanin ne matsala cikin su Allah ya gyara mu halin ke ne Allah ya tabbatar da shi tura shi kuma ya rubuta hannun shi Allah ya tsaya da dukkan matsala Allah ya mu dukkan nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah a yi wannan majalisi da muka shi ne da ne albarka ko a shi da wani ne shi ya yi amma an yi za a yi dalla dalla shi na ina ganin har da wannan kuma shi ya Allah ya barka da bayan nan yan uwa akwai kwamitin marayu da ake ta zagayawa da a cikin wannan lokacin da ake zuwa a rubuta yan marayu wanda kusan yanzu da shi cikin wannan kwamiti akwai wajen maraya a yi da mutum yanzu haka kwamitin nan sun yi kayayyakin maraya a yi da mutum yanzu haka duk wani maraya da ya san yana da kati a cikin wannan kwamitin insha Allah wa ta'ala kayan shi mun tabbata a hannu da haka abin da aka tara lallon kuɗi da zankar da aka bada da kuɗaɗen da muke tarawa nan sun kai naira dubu ɗari uku cif cif da haka an ɗauke su an je kano an zo kaya to amma da aka je kuma sai zama cewa kuɗin sun zama naira dubu ɗari uku da dubu tara da aka da aka turo da aka yi magana shi kenan cikin jigajigan kwamitin wanda ya ce shi ya cika dubu tara da aka yanzu asusun asusunmu na marayu in banda kuɗin yau ba ku ba da wajen marayu sun an shi amma kaya na nan kuɗin gwamna ya Bai ko iya gwamna ka sa wannan a tamfa akan leda. Lalle kuma ga tausayin Allah ga tausayin al'umma annai Muhammadu. Sai duwa dole a cikin da yawan excellency shi wannan. Da haka Allah ya saka mu kuɗi. Khairu kuma da gadawa Allah ya saka mu. Khairu kuma yan uwa an san abin ba yake ne muka a cikin an gama. A ayyukan da muke da sunan da suna da yawa. Da haka Allah masu badawa sannan su ƙara badawa. wanda suka yi hutun bada su dawo kuma su ci gaba da bada Allah ya ba mu Allah ya ba mu Allah ya ba mu Allah ya